الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan dare na Lahadi wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna sura ta ashirin da shida suratul shu'ara yau sha ɗaya ko yau sha ɗaya ga wata sura ta ashirin da shida mun yi darasi guda biyu mun kuma tsaya aya ta ɗari da hudu za mu tashi aya ta ɗari da biyar a wannan sura mai albarka sura ta shuara muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون يعلمون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون ما ليس هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام wannan labari ne daga ubangiji madaukakin sarki da wato dangane da bawansa kuma manzansa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam malin ke wa huwa awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard ba'da ma ubidat al-asnam wal andad shine farkon manzon da Allah ya jiro ban kasa bayan ana tabauta wa gumaka ana taiwa Allah madaukakin sarki shirka fa ba'athahu Allah nahiyan an zalik sai Allah ya jiro annabi Nuhu alaihi salatu wassalam dan ya hana wannan farnar da ake a bankasa sannan kuma ya tsoratar da wanda suke irin wannan tabargazar na bauta wa wani Allah fa kadzabahu qaumahu mutanen su suka karyata shi fattamaru ala ma hum alayhi min al-fi'al al-khabitha suka ci gaba da abubuwan da suke na ayyuka na barna fi ibadatihim asna fi ibadatihim asnanihim wajen bautawa wato gumakan su ma Allah ta'ala tare da Allah madaukakin sarki shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wayannan ayoyi yake cewa kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyata manzanni saboda mun faɗi wannan ka'ida a baya karyata manzo daya daidai yake da karyata manzannin duka domin gaba ɗayan su sako ɗaya suka zo da dangane da abin da ya shafi tauhidi shari'a ce kawai ta sha bambam amma tauhidi gaba ɗayan su kowa idan ya zo zai ce ali abdullah wa tani wa dagut ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت hakika mun aiko kowace al'umma manzo na cewa ta bauta wa Allah ta da nisan shi dagutu at-tagutu kuma huwa kullu ma yu'badu min dunillah da abin da za a bauta wa Allah ba shi ake kira dagutu to duk kowane annabi ne rusu ya faɗa haka to shi za karyata manzo daya karyata duka manzannin ne shi za mun ja ba da wannan misalin a baya cewa inda za a je ranar alkiyama a ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi Isa to da da kiristoci da musulmi ne kawai za su shiga don musulmi sun yarda da annabi Isa alaihi salatu wassalam inda za a ce ba mai shiga sai wanda ya imani da annabi Musa to da da yahudi ne da kuma musulmi har yau amma yadda kaida take inda za a ce kuma ba mai shiga sai wanda ya imani da annabi alaihi salatu wassalam kadai to mu kadai za mu shiga domin su ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to amma ka kaidar shine sai ka yarda da dukkan annaba la nufariqu baina ahadin min rusuli amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli wannan shine ka'ida idan ka bambanta daga cikin manzanni to ko shakka babu ka saki layi duka annabawan Allah gaba ɗayan su sai ka yi imani da to shi za yake wato mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni in kana lahum aquhum nuhu ka tuna lokacin da dan uwansa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yake da su ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba a takawa shine jalil wiqayati bainaka wa bain ma'siyatillah sanya ka kariya ko wani mataki tsakaninka da sabawa Allah shine takawa to saboda haka ala tattaqura ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin lallai ni wato ni manzo ne a gare ku aminin kuma amintacce kaga yana gaya musu Allah ne ya aiko ni sannan abin da zan gaya muku tabbas babu ƙarya a cikin sa tabbas ne shine aminin wanda baya ƙarya to sai Allah madaukakin sarki ya cigaba da gaya mana fattaqullaha sai annabi nuhu ya ce da su ku ji tsoron Allah wa adi'una ni wa adi'un ai wa adi'uni ni kuma ku bi ni ni ba tsoro na za ku ji ba biyayya za ku yi mu shi Allah madaukakin sarki ku ji tsoron sa ni kuma ku kiyaye dokokin sa wajen umarni da hani ni kuma ku yi min biyayya dan gari da abin da ya aiko ni wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ba lada nake so ku bada ba kwata kwata saboda da yawa mutum wato sau da yawa ko wani abu ka zo da shi zai rika tunanin to nawa zai karba nawa yake to wannan fa yanzu haka bara zaki wani abu suke so sai ya fara gaya musu cewa kwata kwata baya bukatar komai shi sa za ga Imam Malik yayi koyarwa ne yanci zai gaba koyarwa ya raba wa ɗalibai kuɗi to kaga ba wanda zai zo rika tsammanin cewa za a ba za a daga baka ba dan gani da wani abu da ya shafi shi in dai gaskiya ta faɗo kansa to yi za a ke faɗa cewa ko da yaushe kamar yadda muka faɗa a baya ko da yaushe idan mutum zai yi koyarwa zai yi da'awa to zan to ko da bai da kuɗin da zai raba wa mutane zan to yana da kana'a abin mutane ba zai dage ka ba ruwan su da mai sabuwar riga da mai tsohuwa duka ba su mata waya to sai ka zauna lafiya wannan kuma kana'a zai janyo idan kana so ka samu kana'a sai ka samu sana'a idan kana da abin yi ba ruwanka da abin mutane to duk abin da ya taso na gaskiya za ka faɗa abin da Allah ya ce ba ruwanka da abin da jama'a za su domin idan kana tsammanin cewa wani zai waka zakka wani idan kai wato ka je wata kalmar zai ce da shi kake kuma kake faɗa daga nan al'amari ya lalace shikenan to saboda haka abin da ake bukata kenan gurin wanda zai yi koyarwa ya zanto ko da bai da kuɗi to ya zanto abin jama'a baya gaban sa ba abin da ya ma zabi ne to shine zaka zauna lafiya amma idan ya zanto aka gane inclination ɗinka ka karkata waje kaza da an baka kaza ina wado ina wado ne na rabu ana baka zaka yi daga mutum kaba to ka shiga uku idan gwamnati ce take so ta karya ka ta san da za ta karya ka idan wasu masu kudi ne suke so su karya ka sun san da ne za su karya ka dan wani da an tashi magana zai ce wane yake zuwa ya mana maula ba musamman masu kudin mu ne yanzu da wuya ka buna kullu sai hakin alayhi duk maganar da zaka yi sai su dauka da su kace saboda haka in ana yi zai ce ba nan nan yake zuwa ya ce ba wai salama amma idan ya san ba abin da ya ma zafi da abun hannunsa to za ka kafi kima aka zauna lafiya shi za a gaya wani bawan Allah bayan corona zai kira ni babban mutum ne mai kuɗi kuma sai ce malam ba ka neman mutane ne sai an yi wala kiran masu kuɗi da azumi haka na gaya mar wallahi nace ba kuma ballanta na ana corona haka bai nace ai ni ba na da nace wallahi dabi'a ta ce ba kuma wai girman kai bane nace ba na kiran masu kuɗi da azumi ba shi kenan ba saboda wani kana kiran zai ce yi musulmi abin da bai yi ce kun ga malamin kuɗi shine ko ba haka bane amma idan kai zauna ka rike talaucin ka zaka zauna lafiya babu wanda zai zo yace kaza kaza kaza kaza shikenan to Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa ma as'alukum alayhi min ajr annabin yace ni ba ba na roƙon su lada ba na so ku ba ba wani lada nake so ku bani ba in ajri illa ala rabbil alamin lada na yana gurin Allah madaukakin sarki fattaqullaha ku kiyaye Allah madaukakin sarki wa ati'un ni kuma ku bi wannan shine abin da Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya ga musu kalmomi da za su gamsu cewa Allah ne ya aiko amma duk da haka ba su tsaya akan wannan abubuwan ba su kace na قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون
Allah madaukakin sarki yace kalu sai suka ce anu'minu laka yanzu ma imani da kai wacce ba akan arzalul alhadi duk wanda suke bunka kaskantatu ne rigunan su da ayaje ko kuma duk da shi ya za mu imani da kai a haka kamar yadda yanzu ku iya tuna a suratul kahfi wato wayan da kafiran quraisha manyan su Abu Jahil da ire-iren suka suka ga wa sahibul ruhi da Ammar bin Yasir suka ga da kabbabi ibn al-aras suka ce idan annabi kana so mu imani da kai sai ka koru wayannan talakawan da gaban ka annabi yana kwaɗayin su musulunta amma suka ga ma wannan kalmar sai ya koru wayannan na gaban sa sai Allah yake wala tadrudil ladina yad'una rabbahum ko bil gadati wal ashi yuriduna wajha wane mutum idan Allah madaukakin sarki ya yabe su yace kada ka kori waɗanda suke ambatan Allah safa da yamma kuma suna yi dan Allah ba dan wani ba ma alayka min hisabi min shay'in wa ma min hisabika alayhi min shay'in saboda haka hisabun ku baya kanka idan ba za ka musulunta ba ta kawai Allah madaukakin sarki wato ya saukar da wannan ayar annabi alayhi salatu wasalam yayi watsi da shi in dai akan sa amma da ya shirye waɗanda lokacin da ake fasizan yayi yawa a cikin makka ake gallaza kowa suka yi dace ajiye komai nasu su Allah ko kuma yanzu ku zo da girman ku da kudin ku kuce sai an kore su to irin wannan wato adalcin ake so mutum yayi wa kansa kuma yayi wa wanda suke tare da shi wani bawan Allah da ya burge ni yanzu ya samu dukiya tun yana harkar kasuwancin da yake akwai wani yaransa da suke ta tafiya suna harkar da shi yanzu daga baya sai wasu yara suka bayan an dade shekara goma sha ana harkar da shi da shi yake jan wahala yanzu da yazo wasu da suka zo daga baya kuma suke suke kai tsaye gumi a kansa cewa yana kaza sai zo yake gaya mu cewa shi an ce yana kaza sai nake to me kace kai sai ta ai shi abin da yake kallo gaskiya yana tuno irin lokacin da yake fita da azuba ba shi da komai kuma da shi suke fita nake bi shine adalci wa'annan da zuciyarka suka danka wannan kuma ko na abu yayi sai ka kauda kai kai hakuri domin ya kaunace ka lokacin da baka da komai amma wasu yanzu sai su zo su iya hada shi kuma ya yi kasa amfani da wannan ya kore su kana yin wannan kai mutum ai akwai abin da mutum zai ma idan ya tashi ya ba ka kwabar daga baya zaka tuno alkhairin da ya ma kawai ka dani wannan shine mutum na kwarai kenan amma dan yanzu wasu sun zo ka ce ai da matan kaza bayan da shi aka ci talautin yanzu dukiyar da zo ka kore shi ka kyauta ba to saboda haka annabi alaihi salatu wasalam tabi'arsa tabi'a ta shine kamar da muka faɗa kafin da ya gabata idan ka saka wa da alkhairi duk daren dadewa sai ya saka ma in dai kai ma wani alkhairi ko yaya to wannan shine abin da ya kamata kowa ya koya daga tabi'un annabi alaihi salatu wasalam to shine yake alu'minu laka wa tabi'aka al-ardalu suka ce mai imani da kai alhali kaskantattu talakawa sune suke gunka sai Allah madaukakin sarki yake kala yake sai annabi yake wa ma ilmi annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa ma ilmi bima kanu ya'malu ba dora ilmi na ba dora na akan cewa sai na rika bibiyar abubuwan da suke aiwatarwa ba duk abubuwan da suke aiwatarwa baya kaina Allah madaukakin sarki ya turo ni in zo kawai in mutu wato isarwa in isar musu da sabo amma ba rika bibiyar su sai na ga me suke ciki da baiwa ya ga mutu in hisabuhum illa ala rabbi ai ma hisabu hisabun su baya ko ina illa ala rabbi ba sai gurin ubangiji na shi zai mutu hisabi saboda haka dan talakawa ne su ai ba su suka yi kansu ba Allah ne yin su haka law tashkuruna idan ba kuna gane ko kuna ji wannan abubuwan da Allah yake faɗa yake ne wa ma ana kabiya wa ma ana bi qadibil mu'minin in ana illa nadhirun mubin
annabi alayhi salatu wasalam annabi nu yace wa ma ana bi dalibil mu'mini yace ko da dai ni bazan kori mu'mine ba ai inna ma bu aitu nadira an aiko ni ne dan mai gargadi fa man ada ani wattaba'ani wa saddaqani kana minni wa kuntu minni duk wanda ya bi ni ya gaskata ni ya yi biyayya a gare ni to lalle ina tare da shi kuma shi ma yana tare da ni sawa'un kana shariban aw wada'an wato duk ɗaya ne babban mutum ne ko wanda yake ba babban mutum ba wato talaka ne ko mai kuɗi in dai ya cika wannan ka'idar ta zama mumini ni ba zan kore shi ba shine wa ma ana bi dalil mu'mini in ana illa nadhirun mubin ai ma ana ni ba kowa bane fa sai nadhirun mubin mai gargadi kuma mai bayyana gargadin ga kowa da kowa saboda haka duk wanda yake a gurin zan gaya maka wanda baya nan ma zan je in gaya maka domin hakan yayi annabi nuhu alaihi salatu wassalam qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa tarji'u thiyabahum wa sarru wa takbaru istikbara thumma inni da'awtuhum bihara shine aikin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kirawo su da auki kauni lailan wa nahara dare da yini ya rika gunki yana kiran su bayan yayi shekara 950 wala bi sabihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadahu mutufan wa hum zalimun saboda haka shekara 950 yayi yana bibiyar su ba gajiyawa da idan da'awa za ka yi za ka yi ne ba ka jiran cewa wai yau ko gobe wani zai gane kai kai kawai wata kila sai bayan rayuwarka ba Allah zai sa wani ya fahimci abin da kake faɗa alhali lokacin da kake raye zagin da yake ko yayi ma kai iri iri yayi blackmailing sai ka ya faɗi kalmomi na muni a kanka bayan baka nan kuma zai gane shi ta din mai da awa ba zai damu da wanda yake zagin sa ba mutukar gaskiya yake ne ba kar ka damu da shi kawai sa abin da ka sa a gaba kai sai ka nemi taimakon Allah zai taimake ka amma idan zaka tsaya a bibiyar masu hauki to ba za ka kai inda ake so a cimma ba za ka kai shekara biyar baya wani yana cikin wanda suke ba sharri ko kaje amma yanzu a ce bayan shekara biyar din kuma ya fahimta domin wata kila dama da gaske yake shi ya fahimta kai ba ka san Allah a iya fahimta su kenan to daga baya kuma Allah ya fahimta da shi cewa ba haka bane ba fa shi ne bai fahimta hanyar ba to duk mai da'awa wannan tsarin da annaba ake so ya kwaikwaya shi ga annabi alaihi salatu wasallam yake gaya mana cewa al-mutamattiqu bi sunnati inna ikhtilafi ummati kal qadidi 'ala al-jamra wanda zai rike sunna annabi alaihi salatu wasallam yayin da al'umma ta bazu kowa ya farka mai kama gabanta aka yi sabani mai fadi sai annabi ya ce kalqadu bi alal jamrati kamar wanda ya riko da garwaji haka za ka zauna dole sai kai hakuri gida zafi waje zafi har Allah ya kawo lokacin da zaka huta to haka tsarin dawa yake gashi ne yanzu muna kallo annabin da yafi kowa amma ku duba kalmomin da ake yawo shekara ɗari ɗari tara da hamsin ba kwana ɗari tara da hamsin ba ba kana ta fama yau kayi gobe kayi jibi kayi wanda kai wa yau din gobe da jibi su za su ƙara zuwa su ma abin da yafi na jiya muni to wannan shine tsarin annabawa mutukan da'awa za ka yi to ba gajiyawa shi za ga wanda yake harkar islamiyya yanzu wai yana yi kawai sai a zo ta kamar wasu iyaye za su ko yara ya ce ya daina to ba za ka iya ba da mu sai ya dena dan me yasa kaza kaza ina ai yanzu aka fara zaka huta amma ba yanzu ba wallahi yanzu aka fara aka kawo wani zai zo ya mutuncin gefe baya iya zuwa ya taɓa malamin mathematics duk da ba daidai bane shi ma aka kawai aje a taɓa shi amma zai iya zuwa ya taɓa malamin alhakuma ta kaso farai kuwa to saboda haka wannan tsari ne da ya kamata ka rike a zuciyarka cewa ba a samun aljanna ta halin alim sai Allah ya jarrabe ka dole to shine malai yake ga mana anan cewa annabi nuhu alaihi salatu wasalam wato ya ya ya ya ga musu cewa in ana illa nabirun mubin ba kowa bane ni face ni gargadi wanda yake mubinin kuma mai bayyanawa to kaga annabi nuhu yayi kira dare da rana safa da yamma kowane irin lokaci shine lailan wannan hara sai yake balam yajiduhu du'a'in illa sirara yace amma kiran na ma ni ta ya kara gudu ba ne bakon su dawo kusa ni ta gudu karkai wa in kullama da autum li tabjira lahum duk lokacin da na kira su don Allah ya gafarta musu inji annabi nu ya alu asabi'ahu bi adani sai san ya ɗan yatsun su a kunnuwan wattabi shawfi ya wa su dau mai afan su ko rigunan su turbi fuskar su ma gaba ɗaya wai ba za a ganki ba wa sauru su toji akan saban da suke wastakbaru istikbara in girman kai mutukan girman kai domin girman kai shine badal haƙi wa zautun nas raina mutane da kin karbar gaskiya wani zaka zo kalle kai ce a gaban ma aka yi shi ba zaka ji irin wannan kalmomin ko kwanan nan bai wuta ciwo muna tattauna da wani ana fara magana yace kin kafin ka fara daukan littafi muke dauka sai yace to zan ya canza da ne a to ai kin kafin a je ba aka yi ka dama ya kamata ka fara daukar littafi kafin in fara dauka ko ba haka bane domin Allah da kan ya bani shekara 20 to me yasa dai na fada hadisin hadisin kace din ka ba hadi wai kuma koyon wasa ake wallahi wasa ne kawai ana tattauna sai ce wai tun kafu a yabe ka muka fara daukan littafi a'a to tun kafu a yabe ni amma kuma ana nan a inda ake ba wuce gurin ba kaga ya kamata ma ne dan bulala ya zuba mal kenan to saboda haka ba daidai bane wannan kalmomin su ne girman kai a addini babu ruwan addini da wannan wayancan da aka zo iyaye da kakanni isa ga jinan mun biya satin da ya gabata za su rika cewa bal bal wajanna aba ana kadalika ya ba kaga iyayen mu da kakannin mu haka muka sani gorin da aka rike wa annabi alaihi salatu wassalam kenan cewa tun kafin a yi shi a gaban mu ba ka yi ita gaskiya duk lokacin da ta zo karɓar ta kai fanzur li zatil qawli la min qa'ilin wal haqqu maqbulun walau min jahilin ka kalli gaskiya duk lokacin da ta zo ba bai faɗa ta zaka kalla ba domin ita gaskiya a bakar ce ko jahili ne gaya ba azin nan muna makabarta a tsandulu sai wani bawan Allah yake cewa wani malami ne babban malami muna hira da shi sai irin wannan kalma ta taso yace akwai wata kalma da wata mata tsohuwa ce a ɗalibansa ta gaya ba kalmar sai na ja mata layi yana gawa je nake a kalmar kallahu ka lura da wannan kalmar karatu ta ba wani abu ta gaya mata cike yake da tauhidi wallahi ya samu irin wata matsala ta mahaddara da abubuwa kala kala sai ta dau wata kalma kawai sun kun tantar ta gaya ba wannan kalmar da ta gaya ba sai da abin ya faru sai nace ka lura cewa karatu kai wanda za ka ga cike yake da tauhidi ba tare da ka sa littafi ba yace wallahi ya lura da haka to akwai wanda ba littafi za ka sa ba dattijo ne kawai hira kuke amma wallahi ya baka karatu hira kawai da za ku babban gaba yake da kai wani karin ka nema hirar da za ku kawai wallahi a kalmomin da zai faɗa akwai karatu to shi za ka kare da kowa kan na rika jin cewa dan na zo na zauna a na ku kowa ba haka bane ba haka bane kai wata kila Allah ne ya tsora ma wani nauyi kawai da za ka idar amma da za ka koma wani bajan ko wani tambaya zai kawai sai ka ji karatu ya baka sau da yawa to shi sa idan ka fahimci wannan da kyau za ka yi ta amfana da mutane ake da amfana kuma za ka ga kana samun ilimi da yawa da yawan gaske akwai waɗannan kalmomin Hausa suka tazo har so da ke sun yi magana domin za su baka kalmar bebe kuma za ka rike ta yanzu na taɓa zuwa na lecture a wani gari da na yi magana titi da ta'a sai da wanda titi ya jinji na mu bai zan ba gurin da titi na bita a nan ba na yi bayanin da cewa titi kaza take nufi ta'a saboda mamakin da yake cewa a ƙananan shekaru na amma bai iya bambanta ciki da sadada to a gurin karatu na same ta to irin wayannan abubuwan ne dole idan kana so ka amfana da al'umma ka bude kunnuwanka ka bude kirjinka kuma kowa da bai wanda Allah ya masa sai ka amfana to wannan shine kuma ɗabi'ar annabawa duk lokacin da suka zo za ga kokari suke su ji wani abu daga wanda gare wanda yake koma bayan ya kuma to wannan shine abin da yake daidai sai Allah ya rubuta sarki yake na'am قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين الله مرحبا تنزل قالوا تستفي لئن لم تنته يا نوح in baka daina wannan wa'azin ba kai nuhu ka duba rashin kunya ba ya kai annabin Allah ba kai nuhu irin yadda Bahaushe ya faɗa kai nuhu ko ya kalle ka ce kai wane wallahi in baka daina kaza da kaza da kake ba za mu maganin to la in lam tantahi ya nuhu in har baka daina ba wannan wa'azin da kake bin mu gida gida ta fada dare ka ne mana la takunanna min al marjumin wallahi za mu jibe ka jiba da ma'ana zuwa su mu dauka mu jibe ka ko kuma mu dauki kalmomi na ƙarya mu ce kai wannan jiban kenan na wato gida biyu na ake nufi ko dai kaular ko fi'ilan duk biyu in har baka daina ba za mu ta zuwa su mu ta ai ma roƙi domin annabi alaihi salatu wasallam sun masa a kaifa suke masa roƙi to saboda haka za mu ma roƙi ko kuma mu rika jiban ka da kalmomi kala kala da'awa ba baka ce komai ba ya alabi da ikimawi kake biyawa ko da arba'una hadis amma za ka tsone wani ido aka tsone wani ido na taɓa ba da wannan misali ina bayarwa ne don ƴan uwana malaman islamiyya su samu ƙarfin gwiwa wallahi akwai ran da wani ya taɓa zuwa na yi karatu muna karatun bulugul maram da wani sai ya ce yana kan gani na sai na ce to bismillah sai ya ce min don girma Allah ka yi hakuri ka yafe min na ce me ya faru sai ya ce ai ba ma abin da bai faru ba yace ne ma kaje kaza nayi kaza na kuma yace ba abin da ya faɗa a kaina ba kuma da kannan za a islamiya ta abubuwa kala kala sai da ya gama tsaf sai nace wallahi wa'annan abubuwan da kai da wanda ka faɗa da wanda baka faɗa ba gaba ɗayan su akwai wani tasiri da kaga abun yayi a kaina sai yace babu sai yace to wallahi ba wanda kai da ba wanda zaka kuma yi nan gaba na yace ba domin kwata kwata ka ganni nan idan na kwanta ko mafarkin tsira ba ne ba ruwa na bi ina da dabi'a an kai mun abu bangar su ba zan gaya ma shi sa wanda muke tare da su za su ina da zafi shine zafin kawai idan kai mun abu ni ba zan tafi da kai ba Allah in dai kai mun zan gaya ma shine kawai ba na irin wannan riko a ruwa ce 2015 kai mun kaza 2017 ban iya ba ba dabi'a ta bane kuma murnar da ne yau muna makabartar dan dulu wajen binne Abdulmalik dan gidan Malam Jafar wani malamin da muke tsaye da shi da muke wannan magana sai ya yace zan ga ba wata dabi'a ban sani ba ko zan mutu ban ga ba yace a cikin dabi'unka kana da wata dabi'a da duk wanda suke zaune da kai suna fara yau zan ga ba ita sai nace me ya fara kar makallahu yace an ce baka munafiki nace to na gode Allah wannan wato kalma ce da annabi ya kalli wani ya ga masa cewa inna lazika la fasla dai kana kan yi guda biyu al-ilm wal anafi ce kana da hakuri da bin abu sannan sannan to ya kamata kai ma wata ran abokin ka kawai kalli injiniya ce zaman da kake da ni yau da gobe wata irin dabi'a ka lura ina da ita mai kyau ya kamata ya ga ba inda ya zaman kirki kike ya kamata ya ga ba wata dabi'a ka san ko bayan na mutu za ka iya faɗa ta ba iloji za ka yi mun ba cewa ƙarya ka ɗebo ƙarya ka faɗa tsakaninka da Allah wata ɗabi'a ce ka sanna da ita mai kyau na abubuwan ya kamata duk wanda kuke tare da shi wata ran kai ma wannan interview din ka ce ga ya ma tsakaninka da Allah wata ɗabi'a ce ta ka mai kyau ka san yana wata take burge shi wanda ya kamata ya ƙara dajewa a kanta in ko babu wannan to zaman banza kuke sannan ya gaya ma kuma ɗabi'ar da yake jin ana complain a kanka to wannan yakan sa mutum ya gyara shi sa na ga faɗa lokacin da muke yi a al'adabul mubarak wallahi duk ɗabi'ar da muka zo za mu biya sai na kalle ta muka zo ɗabi'a rowa sai ita comparing da kaina cewa ni marowaci ne kuwa to kafin je biya wannan matsala akan babul bukuli din sai na gwada na ga to nawa ne da ni aljihu wala in gwada zan ga rowa tana da ita ko ban da ita to da haka ake gyara ɗabi'u da ba shi gyara shi gyara ɗabi'un mutane yau da gobe ana yi yau da gobe sai ga wasu ɗabi'un ka da suke da gaba ɗaya ka rabu da su baka sani ba don ba annabawa bane mu dole muna laifuffuka to amfanin karatu kenan da an kawo ɗabi'a kai cewa matsalar ka sai kai ka sani to yi kokarin ya kata to wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye to kaga nan da nan wato annabi nuhu alaihi salatu wasallam suka ce in har baka daina wato wallahi za mu jije ka qala rabbi inna qawmi kadzabu sai ce ya ubangiji wannan mutanen nawa wato sun bakariya tani sun fara kai shi ban guce inna qawmi kadzabu mutane sun kariya tani mutane na sun kariya tani fafta bayni wa bainahum fat'an Allah kai wani hudi kai hukunci tsakani na da su kare ku ai al'amari ya kai bango wa najini ka tsayar da ni wa mamma iya da wanda suke tare da ni min al-mu'minina cikin mu'mina ya Allah shine ya faɗa a can رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا ubangiji karka ba ko mutun daya abin da zo nan sai da yake rabbana iblis ala amwalihim wato wannan annabi Musa ne da annabi wato Harun yake ra'al karka ba ko mutun daya a ban kasan nan ko gida daya ya ubangiji karka ba innaka in tazaru ya Allah idan ka kare wa'annan mutanen yubillu ibadaka bayinka da za su zo nan gaba wallahi da tabbatar da wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji ba wai su ba na yanke kauna da su ƴaƴan da za ta haifa ba ba mutanen kirki bane ya hayyu ya kayyu fajirai ne kuma kafirai addu'a da annabi nuhu ya mutu kenan kuma ko shakka babu hakurin sa ya kai hakuri ya yi kokari shekara ɗari tara da hamsin iya da awa kawai to da suka kai ban goyi faɗi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ne فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم to bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam yayi wannan addu'ar kamar da muka bada misali da wancan ayar haka muka koma suratul qamar ba zaka ji wani salan da ya kuma yi bada arabahu anni maglubun fantasir ya roki ubangiji yace ya ubangiji sirrin jahilin sun fi karfi na ta agaza mu shine anni maglubun fantasir fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir Allah yake muka bude kofofin sama da ruwa na ambaliya domin wato ruwan sama da kasa aka yi musu ruwa mace za ta dore za ta dora a murhu wuta na ji amma ta cikin tsakiyar wutar ruwa na bulbulowa shine wa fara tannuru din dan dai ru za ka ga yana bulbular da ruwa ga wuta na ci ta ciki ta sama da kasa shine za ga wani tarihi da ake kawo a cewa akwai wani mutum a wajja ana so a bada labari akan butulcin mata aka ce wai shi a wani lokacin a lokacin annabi Nuhu alaihi salatu wasalam aka yi shi da yazo dan ya tsawon saboda tsawon sa ya daga hannu zai tabo rana wai tsawo ne da shi sosai da aka fara wannan ruwan ta sama da kasa sai ya dauka ta kawai sai dora a kafadar saboda haka idan yana so in kana so ka ci wani abu kawai kamo shi ne ko ka za ki je bare ta kawai ya dika rana ka daka zai wata da Allah ka ji kai ka ga wannan tatsuniya ce wai ana so a gaya ma wulakancin mata da cewa me ka taɓa mun wai ana haka wata rana kawai da ya jinji da cewa me ka taɓa mun sai ya wurgo ta kawai kawai ruwan ya haɗi ke ta suna kawo wato in aka zo irin wayannan masu ba da tatsuniya za ga hakurin suke kawowa kuma a dauko a zuwan karatu kuma ba karatu bane ma anzalallahu bihani subhanahu Allah yake wa faddabna al-arda uyunan fajjaka al-ma'u ala amrin qad qudira wa hamalnahu ala zati alwahin wa dukur Allah yake muka dauki annabi Nuhu akan wani jirgin ruwa ma abotin allina shine wannan gefe da gefen kenan wa dukur da kusoci da kusa aka saka baki Allah yake tajri bi ayunina jirgin ruwan ya rika tafiya da kulawar karkashin kulawar mu jaza'an liman kana kufir sakamakon wanda ya bitirci ne ka burjewa Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana shi za yake ba an jainahu sai muka tsiratar da annabi nuhu kun ga anan ku bayan nan kuma Allah ya ce dauki min kullin zawjayn ithnaini wa ahlaka kowanne nau'i da gobi kaza sai a dauki kaza da zakara tinkiya da rago akuya da gunturu amsa da zaniya raƙumi da taguwa duka kowanne ya sa aure ɗaiɗai a cikin jirgin ruwa gaba ɗaya Allah ya baki wannan umarni to su suka suka suka jirgin ruwan da kuma mu'minan da suka imani da waɗanda suke tsarari to shine Allah ya ce muka cika wannan jirgin ruwan muka ɗauke shi muka tsayar da shi fil fulkil mashhul a cikin jirgin ruwan da yake cikakke ya cika kul sun ba garakana ba adul basi sannan bayan nan kuma muka halakar da waɗanda suke ragowa gaba ɗaya sune algadibi na da gaske har da matarsa sai Allah yake na inna rabbaka inna fi zalika la aya lalle cikin wannan misalin da aka bayar akwai aya akwai aya ko shakka babu wama kana aktaru mu'minin amma mafi yawan su wasu imani da hakan ba har yanzu wasu da ake biya dauka suke kawai na dani ku faru makata ko ku faru kaza shikenan kawai Allah yake wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim amma ka sani ba iya na da aka yi ba ubangijin da ya mutu haka shine al-aziz wanda ya fi karfin kowa al-rahim kuma mai jin kai ga wanda ya masa biyayya sai Allah ya ce na'am كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Allah ya ce kazzabat adun al-mursalin bayan kuma an gama da annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya koma kan labarin adawa mutanen annabi hud alaihi salatu wasalam yace adawa sun karyata manzanni mun yi bayanin wannan cewa karyata manzo ɗaya daidai yake da man karyata manzanni gaba ɗaya adawa sun karyata manzanni in kana lahum akhuhum hud a tuna lokacin da dan uwansa annabi hudu alaihi salatu wasalam yace da su ala tattakun shin ba za ku ji tsoron Allah ba shine ku rika bin umarninsa kuma kuna kaucewa a hannunsa ba za ku yi haka ba inni lakum rasulun amin lallai ni gare ku rasulun wato a manzo ne wanda yake aminin kuma wanda yake amintacci wato Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni sannan kuma wato ni amintacce ne cikin maganganun da zan faɗa babu shafi faɗa cikin gaba ɗaya shine inni lakum rasulun amin sai Allah yake fattaqullaha to ku kiyaye Allah wa yawan ni kuma ku yi min biyayya wa ma as'alukum alayhi min ajr ba na tambaye ku lada ko daya ba na tambaye ku lada shi sa ku ga sallan da annabi ya dauka akwai lokacin da zai daidai na karɓar kyauta saboda idan ma kyauta za ta yi mal za ta zama da wata manufa sai annabi ya ce baya ce duk da a baya can mun yi bayani akan kyauta bayan mun tashi wa ko a ranar wanda cikin ma'abota karatu yake tambaya da to cewa wanda za a zo a yi wa kyauta ba misali mutum ya yi ma da wata manufa inda kamar misali jami'in gwamnati ne kai ko jami'in tsaro ko wani aiki kake na gwamnati wanda wani zai nemi alfarma a gurin ka in ka karɓi wannan ya zama cin hanci banda shi duk wanda zai zo me yasa baka bani ba da me yasa da baka ban ba yanzu na zama jami'in tsaro ka zo ka rika kawo min kyauta in sai na ne wannan kace wallahi kawai haka kawai kuma mun dade da kai shekara biyar da baka taɓa bani komai ba yanzu da na zama kaza gaisuwa da neman iri ce wannan to idan aka ya fada cikin rakiwa wanda Allah madawaki Annabi alaihi salatu wasallam ya tsine wanda ya haka mun yi bayani a baya cewa kyauta ake ba bai kamata kai rejection ba domin kyauta kauna ce da soyayya take zuwa amma idan mutum yayi da wata manufa ka gane kada karba shine daidai in dai da wannan manufar yayi kada ka karba shi ta ku ga wancan sahabin da Annabi alaihi salatu wasallam ya tura shi ya je karbo zakka da ya dawo yace wannan na bai tilmani ne wannan dawo ne sai Annabi ya ga ban magana mai kaushi yace me yasa baka zauna a gidan iyayenka an baka ba ko yawa saboda haka ya kamata ka lura da wannan da kyau duk wanda zai zo yana kyauta da neman iri kar ka karba wanda zai sa ka fada wani ne amma haka kawai babu wani kyauta da neman iri sai ka karba wanda inda wancan manufar yayi guda biyu to ma tsalukum alayhi min ajr annabi hud yace ni ba ba lada nake nema a wajen ku ka nemi sana'a ko ba ka da sana'a ne karfi ka zama mai sana'a to za da waka Allah zai sa mata albarka amma idan ka sake aka gane cewa to kai maula kake ko bara shi za wani lokacin ko wani ne zo dan ka yace ma kaza za mu sai kace gaskiya tsakani na da shi kawai dai kawo mu dan za ga wasu Allah zai hore ba wasu manya ne sai ga wani yana girmama ka a matsayin su wato nan mai kuɗi ko mai mulki ko mai kaza sai wani ya biyo ta wajen ka yace da Allah yana so kai ma hanya gurin wani sai kace gaskiya tsakani na da shi sai ka kawo mu ba na so wani abu ya shiga da zai zo girma na ya ji sai ka zauna lafiya akwai wanda hanne ma yake cewa ka turo wasu za a tallafa ka yi magana kawai saboda ka ja mutuncinka amma akwai wanda in yace Allah ce ƙarya yake shi zai zuwa aljihunsa saboda ne ya karkata gefen bakin sa ya wuya zuwa kai hakuri da talaucinka sai ka zauna lafiya kana zaune in Allah ya rabonka ne za a kai ma har gida Allah har gida za a kai maka saboda haka duk wanda yake so shi za annabi ya faɗa wannan hadisin da walai suke taba shi a cikin arba'una hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa mai kyau ka guji abin mu'annin mutane mutane za su soka haka yake duk wanda ya gabata za ga haka kawai ma kyauta ita ko kyauta in ma haka kawai wannan girmamawa ce sai ka karba ka ce da zaka Allah khairan Allah ya saka da alkai idan ya gabata bibiyar abun hannunsa amma yana ganewa to kaji ba wannan na ƙara wato jan hankalin kuma kana fara ne tun daga matakin islamiyya kafin ka zama shekul islam tun daga wannan matakin ka ga girman ka kawai kai yara su fara gane kana bambanta ƴaƴan mai mota da mara mota kowa kawai ka ba su treatment za ka yi yayin da ka tashi hukunci equal punishment kar ka tanda dan wani dan wani kowa ka hukunta shi to tun daga ran Allah ya taimake ka sai ka girma da ɗabi'a amma an ka fara tun anan to abin zai ji ka zama corrupt shikenan kuma yana islamiyya shi ma kwaras yana masallaci shi ma kwaras domin yana iya ɗagawa na kafa kuma baya ɗagawa ne saboda wani ne kuɗi ne wani kuma bai da kuɗi saboda haka wannan ba daidai bane to shi sa annaba duk annabin da ya zo zaka ga annaba alaihi salatu wassalam sau nawa muka samu labarin cewa gidansa ba abinci amma bai taɓa fitowa ya tambaya ba saboda da'awa ta yi ƙarfi kawai sai idan ku kun lura da cewa lallai ya kamata a yi kaza gidan annabi alaihi salatu wasalam baya hadawa amma ba zai ce ku kawo kaza ba ba wanda zai taba kawo gurin ko sau ɗaya ce annabi ya nemi wani abu sai dai a ce sahabi ya gane annabi na jin yunwa ya tafi gida ya ga an yi abu ko sannan ya gayyato annabi shi kai annabi kuma ya gayyato jama'a duk mun san wannan su suke fahimta da kansu to shine Allah madaukakin sarki yace wa ma as'alukum alayhi min ajr annabi hud yace baya tambaye ku lada in ajri illa ala rabbil alamin ni lada na a gurin Allah nake neman sa ba a gurin ku ba sai Allah yake ni أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ Allah madaukakin sarki yace a tabununa bi kulli ri'in ayatan ta'budu Annabi Hud yace da adawa a tabununa bi kulli ri'in yanzu ku a rika yin jini a kowane irin guri ne tudu ta'budu ne kuma kuna warji kuna wasa saboda Allah ya ba su karfi sai zanto sun suka tashi jinin ma a kasar da take mai karfin gaske a nan za su jini ba wai ne dauki ba wanda suka lura cewa ta karfi sai da za a je a yayyan ta kawai to shine yake gaya musu cewa a tabu nuna bi kulli in ayatan in kwa rika yin jini a kowane guri ne tudu ayatan kuna yin ayatan shine alama kuna yin katon jini kamar aya a gurin laraba shine kamar gidan murtala kaga mutum in ya zo in dai ba gidaje ba kare ba za ka hango shi daga nesa to duk gurin da yake girma ko kuma bus of the north irin wayannan duk su ake kira aya to irin wannan gidajen suke yi ba kanana ba ta abo kuna kuma kuna wargi wa tattakhuduna masani'a sannan kuna rukun masani'a jami'i ne na masna masna shine ma kamar yadda katada ya fassara cewa ko ibnu abbas cewa shi wato suna tara tafki tafki na ruwa wanda za a yi noman rani da shi suna yin wannan wannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna mutane al'umma wato lalle ikanin din da waje kari da ruwa idan tana tara ruwan da za ta yi noman rani shine ai abin da ake yawan audu ba kwarai shi har yau kenan cewa wannan tanadin da yawa al'umma wasu suka rika tsine masa a lokacin an ce akwai garin da yana nan har yanzu da dana da na dana sani dangane da rashin yadda da basu yi ba to sai suka rika tara wato sai su rika tara wasaniya wato guraben ruwa wasu kuma suka ce misali a jami'i ne na masana shine kamfanin nika industry kawai suka rika yi la allakum taqluduna dan su dawoma kawai saboda sun dauka cewa a duniyar ma ba za ta mutu ba shine la allakum taqludun cewa suna ganin ai ba abin da zai faru da shi ai lai da wato da kai ki kimo fiya har abada nan su zauna a duniya har abada walaysa zalika bihasilin lakum kuma hakan ba zai faru da ku ban ji annabi bar ja'ilun ankum wannan duniyar da kuke gani Allah ya ara muku ita wallahi sai ta buce gabarun kama zala amman kana qablakum kamar yadda ta buce ga wanda suka zo kafin ku mutanen annabi nuhu sun shuɗe shekara da shekaru suka yi wanda wasu suna cewa wai shi annabi hudu dama yana kama da a tarihi ne a cikin labarai da suke bayarwa yana kama da annabi nuhu alaihi salatu wasallam annabi adam sannan yana da shekara 450 da wajen kida shi ma duk tarihi ne sannan kuma kyakkyawan mutum ne duk a labarai aka kawo ma an zara lawa bihanin sunna to sai yake cewa to shi ana wato al'ummomi sun shuɗe kafin ku an samu ruwaya daga ibnu abi hatim daga abu darda yana cewa lamma ra'a ma ahadatha almuslimuna fi bilhuda min albunyan yayin da abu darda ya ga abubuwan da musulmai suka goma yi na yin gine-ginen gidaje manya kowa da ya samu kuɗi zai zo guje gida ya katin gida ya dadi eh kaza sai abu da zai wani su ke gari da kafa bishiyu a cikin gida a samu wanda suka yi wato ilimin decoration su zo su kafa bishiyu kawai da fulawoyi a cikin gida abu da za yana fara ganin haka kama fi masjidihim fara da sai miƙe a cikin masallaci yake la yace ya ala dimak ya ku mutanen dimakka mutanen siri a lokacin ya mutu wallahi mutu kira fa jama'u ilayhi duk aka tattaru saboda da yawan su tabi aini aka tattaru fa hamidallah sai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama kudubatul hada yayi ba Allah madaukakin sarki ثم قال سميت على التحيون yace jama'a ba kwa jin kunya alaka tahyun ba kwa jin kunya sai da ya faɗa ta uku ba kwa jin kunya tajma'una ma la ta'kulun gaji kuna tara abin da ba ku iya cinyewa ba la haula wala quwwata illa billah in abu da za ya je zo ba dai dai da dai na fita ba kuna tara abin da ba za ku iya cinyewa ba to mutum ne za a gani ba shekarar su 75 amma yana da biliyan biyar biliyan miliyan dubu sau biyar me za ka yi da ita kuma bai yi wa Allah komai wanda ya mutu za a tuna shi ba babu ko daya to abu da zai yake kuna tara abin da ba za ku iya cinyawa ba na abinci ba wa nuna ma la tasqunu sannan kuna gina abin da ba za ma ku iya zama su ba wani bawan Allah da naga mutuwarsa ba ko wata biyu ba an yi mutuwar makotan gurin suke cewa wai a shanu biyu aka yanka saboda gidajensa kawai wai gidajensa kawai ya kai gida ɗari gida kuma a manyan gurare beirut kwari inda irin sannan irin a shiga irin su magajirin ba su wai irin wannan guraren a nan gidajensa mafi yawa suke wallahi ya'yan sha aka har an ko su kai ni na ga mutuwar na ga zaman makoki na ga yadda aka rika shiga amma wani na je gurin wani mai gyaran electronic na ji suna hira cewa wallahi yayin ya ji murna ciki kowa ya ji gobe to ji za muke ta yawan faɗa cewa idan Allah ya taimake ka bawan Allah kar samu abun duniya tun yanzu kana mataki ba sai ka yi aure ba yi kokari ka gina sana'arka kuma ka gina lahirarka tun yanzu gina sana'arka domin mutuwan nan ba wai da ma za ta yau za ta zo ko gobe ba kai kana matakin za ka iya tafiya na ba ku misalin wanda yake bin miliyan 60 da wani abu ba shi kawai kuma ko aure bai ba kuma ya mutu to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura to abin da zai yace musu kuna gina gidajen da ba za ku iya zama a ciki ba wata aka wata amaluna ma la tadrukun kuna burin abin da ba za ku rubuta ba bura ta bura ta buri kawai da za ka zauna da shi yanzu ka ce me kaza sai ce ma ai shi wa zai aure wata ya tara miliyan biyar kuma bayan ya kasa sana'a dubu biyar ba shi da sana'a ba yake sana'a dan kwata kwata injiniya na kana dariya ba da gane da wannan ne to to yake dogara ka ko ba da injiniya ne ko to saboda haka wannan shi ne ko sai ba aka yi shi waje ya wuce ya tara miliyan da to sai yake cewa wato suna tara wannan abubuwan suna buratan muridan abinda wato ba za su yi tsawon rai ba ba ma za su tsawon rabba wanda za su rike saboda haka duk wanda aka yi jinkiri a ciki abu da za yake waɗanda aka yi jinkiri daga cikin su yaran to sun rubuta kawai wa jama'in buran sannan duk abin da suka tara yaran to ya halaka wa asba'at masakin wa qubura sannan gidajen da suka gina gaba ɗaya zama to shine kaburburan labarin adawa yake ba su ba amma ba su fahimta ba cewa da kuke yin irin wayannan abubuwan gaba ɗaya ba ku kai adawa ba gaba ɗaya gidajen da suka rike gina shi ya zama mutu dan gidansu za a karamin gida a ce bai kamar gidan murtala to shi ya zama kaburburan su daga baya ala inna adam malakat ma bayna adini wa oman yace ku sani ku saurara ku adawa sun mallaki abin da yake tsakanin adin da oman garuruwa ne yace sun mallaki kainan na dawakai wa rikaban da kuma raquma ayin kala kala fa man yake yi ne ni miraka adil bi dirhamin yake gani da ku yanzu waye zai ce garin adawa da dirhami biyu gurin da annabi yake in ka je wucewa ka wuce da sauri saboda har yanzu alamar azawar da aka yi musu tana nan sai abu da za a rike dalilin ku yanzu wa zai sai filin adawa da naira biyu misali ko naira ashirin wa zai siya yace to duk abin da za ku yi ba ku kai su ba amma gaba ɗaya Allah ya halaka su da su da dukiyar da gidajen saboda haka mutum ya kiyaye kawai to shine a tabbata da kulli ri'in ayatin ta'abatu saboda haka za ku za ku ta yin gine gine da kulli ri'in a kowane irin wato tudu ayatin kuna yin wato wata alama wasu manyan manyan gidaje ta'abatu na kura warki wata tafi zuwa matani a kuna rukun manyan manyan gidaje ko kamfanin nika ko magudanan ruwa kuna karewa la'allakum taqludun a tsammanin ku za ku dawoma Allah yake wa ila ba'akum sannan kuma dabi'a kun kun tashi ramuwa ko za ku yi ukuba ba kashin jabbarina kuna yi ukuba ne da karkace mutane jabberi shine ne kace jama'a shine jabberi ba kashin jabbarin kuna yi ne wato ba daidai ba fasar sai da aljabbaru ba aljabbaru wanda yake tsora mutane an karya shi shi ba jabberi shine wanda yake ne kace jama'a kawai ta hanyar zalunci sai Allah yake fattaqullaha wa atiun annabi hudu yake da su ku ji tsoron Allah wa adiuna kuma ku mun biyayya sai Allah yake ara zamu da yaka wattaqul ladhi amadakum bima ta'lamun amadakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun inni aqafu 'alaykum 'adaba yawmin 'azim Allah madaukakin sarki yake wa taqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku kiyayi wanda wato yake muku madadi yake tsara muku yake muku baiwa yake muku ni'ima bima ta'lamun da abin da kuka sanki kamar kun ce me abubuwan da muka sanki Allah yake mana ta goma shi ne sai Allah yake amaddakum bi an'amin wa bani gaji ne ne muku ta goma shi da ni wato da wato da dabbobin gida nau'in nan guda takwas raƙumi da taguwa da da saniya rago da tinkiya akuya da bunsuru duk Allah ya muku madadi da su shine jami'ani wa banina da yaya sai ga mutum yana da yaya goma ya biyar a girin wani yana da yaya talatin a ko bawa Allah da yana zuwa karatu kwana biyu ban ganki ba sai mun yi a girin su sittin ne masu rai yace mun su sittin ne masu rai kowa yana nan a nan waje zai yake zama kwana biyu na ga ban ganki ba Allah yake mun su sittin ne masu rai banda wanda suka mutu wane ne to saboda haka kaga Allah madaukakin sarki yayi musu baiwa da dabbobi da kuma yaya wajen nafi wa uyun sannan ya musu baiwar gonakai lambuka wa uyun da mare mare ruwa shine za ka samu suna da ruwa sosai ya fito da dutse ya fito da kasa Allah ya musu wannan baiwar ba wani wahala sai ruwan da suke so ba ruwansu da faro don wata za ta wanda zai fito daga daga cikin ji to sai Allah bada hukun sarki yake inni akhafu alaikum azab yawmin azim annabi hudu yake amma ina jiye muku tsoron azabar ranar yinin nan wanda yake babba shine ranar alkiyama duk wannan wa'azin da ake muku kun ji to ina jiye muku tsoron wannan haɗo ku da Allah a wannan yinin sai Allah yake ne قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأسلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce kalu sai suka ce sawa'un alaina ka ga malai duk ɗaya ne mu ba a gurin mu a wa'azka ko kai wa'azi amlan amlan ta kun minal wa'azi ko kar kai wa'azi duk ɗaya ne wai duk wannan abun yadda ya rika bibiyan da ya wa'azin da kada ya duk ɗaya ne a gurin bai dame su ba sai Allah ya ce in haza wannan abin da suka kawo ko ba komai bane illa khuluqul awwalin sai suka ce ai wannan abin da kake faɗa kai ba komai bane face ta'ada da dabi'a irin ta mutanen farko wato yadda iyayenmu da kakanninmu suka mutu ba su dawo ba mu ma za mu mutu ba za mu dawo ba ba wanda ya izini tace mu shine khuluqul awwalina akwai qira'ar in hadha illa khalqul awwalin wannan ba komai bane face al khalqu shine kuma al istira kariya wannan abin da kake faɗa ba komai bane face irin karerin annabawan farko in hada illa ikhtilaq da suke faɗa ba komai bane ba sai wai kirkira fabrication kai kawai kirkira kai ka zo ka faɗa babu wannan magana wai annabi hudu suke gaya wa wa ma na'nu bi mu'adabin kaza wallahi ba wata azaba da za'i mana daga kawai sai Kaduna ba wata azaba da za'i mana wa kadzabuhu Allah yake suka karyata shi ba halaknahum sai muka halakar da inna fi zalika laaya lalle cikin wannan bayanin da aka yi akwai aya Allah yake wa ma kana aktaruhum mu'minin amma mafi yawan su ba su imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim إن ربك لهو العزيز الرحيم lalle ubangijinka al-aziz mabuwayi ne ar-rahim kuma mai jinka ina ga sawawun alaina dinnan ba mu kara da aya ba zaura ayoyin gaba kuma lokaci yayi ina ga mutai a sai mu tashi sati ne zuwa dan mu kara sai zuwa karshen sura abubuwan da Allah ya muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana akwai na rage minti biyar din ne saboda naga akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko kamar Okay. Wannan wannan tambayar okay to duk da na ga daga jami'an masallacin take dan yanzu magana da zan ce nan ce ni wannan da ta shafe ni wata masallaci eh kware ku a karanto ta na danta daga abun akwai ah To, wai wata addu'a ce wata baiwa Allah ta yi masa tambaya a makarantar mata aure, cewa wai an ce akwai wata addu'a da idan mutum ya yi, in ya yi ta sau ɗaya, ba za a yi masa hisabi ba. To, eh, da kot. Kuma idan aka sa a cikin kabarinsa ita addu'ar zai samu tsari daga azabar kabari, wallahi ban santa ba. in ma akwai ni ban san ta ba ni ma ina bara in an samu a bani kwarai kuwa ai duk ba karatun da muke wace nan mu samu sauki a kabari ko in da akwai wannan ni ban san ta ba ban ce babu ba amma in akwai ta ni ma ina nema Allah ga bata mala to wannan jire na'am na yi kawai a rajiyar a wajen ko okay to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka kuskure Allah ya yi mana ƴan uwa za ku ga musamman matasa irin yadda wata wani tsari da aka biyo na mutuwa ta istila'i da ake abubuwa kala-kala ya kamata kowa ya koma zuwa ga Allah ko shakka babu za ku ga yadda irin mutuwar da ake yanzu ta istila'i to da ko shakka babu mu ƙara gyara tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mu gyara tsakaninmu da Allah madaukakin sarki lallai mutuwar da ake take ta faruwa yanzu darasi ta dukkan wanda da matasa suna ganin shi kamun yanka za ka mutu suna ganin yanzu wanda wato yadda Ali na manji yake faɗa tare da kike ko ina ne ko kuna tafi ko a zauni hakan yanzu take bidiyon mutane ka rabu da wato mutum yanzu yanzu wato gari za ce ba ya mu ina kallon wani rubutu da wani bawan Allah ya daga cikin abokan yaran nan kan gidan malam da Allah Allah ya ji kansu da gafara Abdul Malik a cikin rubutun da ya wani yaro a nan gare kai yana cewa maganar da suke da labarin da ya kawo na maganar da suke da ta taga mu hankali kwarai da wata za ka ga wato kamar irin mutum yana yin wata wasiya ya zo gaba tun daga mutuwa Abdurrahman mahaifiyar da take cewa kusan kullum Mala Abdurrahman gari Abdurrahman kusan kullum ziyarar ne suka in ya tuno yake yanzu Mala Abdurrahman ya tafi kenan saboda suna cin ɗaliban su ƴan gaba gaba saboda haka irin wannan aje kana ta wannan bayanin ko ma ta kana zuwa bai fi tafi wa tsakanin su tafi ɗaya to da aka ko shakka babu ya kamata matasan mu mu ƙara lura mu ƙara hankalta da abubuwan da muke yi na kargoniya wannan abar da take hannu mu gidan ke dan ba kofa za ta iya kai mutum wata za ta iya sa ta nabiyar su ke shiga aljanna ke gantakar da matasan su a wannan abar gidan ke dan ba kofa yayi yawa kowa kuma ya fi kowa sanin me yake to da haka mu gyara tsakaninmu da Allah abubuwan da muke yi wanda Allah baya so ni na sani sai ma ka sani bani da insanu ala nafsihi basira walau alqama azira kowa ya gyara tsakanin da Allah saboda haka ya kamata ina jan wato hankalin matasa domin annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana ba wanda zai ɗaga kafar sarana a kiyama ya ɗauke ta daga guri ba sai an masa tambayoyi guda hudu ɗaya daga cikin tambayoyin annabi ya ce sai an tambaye shi a dangane da wato samartakar da yayi ya kashe ta idan ya wuce samartaka a rayuwarsa yayi ya gama da ita dukiyarsa yayi ya kashe ta shi ya kamata mu rika tunanin wayannan abubuwa muna kallon abubuwan da suke faruwa yanzu muna gani gaba ɗaya yaran wani kalmu a tafiyar da suke yace suna tafiya a daidai wajen kanke yace su musu azumalakin suka zo suka wuce su bai da minti biyar ba yace wallahi suka yi wannan accident yace sun gan su yace kuma bayan accident din ma sun leka sai ga shi ba wanda suka sani sannan malam abdul ne yace har a dawowa jinin shi mubarak sai wani yaro ne jima a garin taya sai mustafa dan kurawa yace shi ne mutu ba sun tawo jinin sa ne ya zube da yawa ana ƙara jini har suka tawo a hanya ya ƙara duk wannan bai ga mutane da rayuwa duk matasa sun dan su 'yan talatin ne ashirin da talatin da dukan su su ne ba wanda ya auren fara su uku ka tafi kana wani tunani na a tattalin ne yawon yawon ka wanda aka auren ka lokacin corona yawa shi shi ne ya auri yayan ka akwai yayan ka kale akwai yayan ka mamin saboda haka wannan shi ne ya kamata matasa mu lura mu fahimta cewa wato idan ajali ya zo inna ajalan lahi la ja'a la yu'akhkhar baya jiran kowa ku fahimta da kyau mu gyara tsakanin mu da Allah wannan abubuwan da ake nagari na iya kowa zai iya kowa zai iya baya bukatar a koya ba ina yawan faɗar wannan kalmar dan in wa matasa ita iya ba ce an koya ba ba yanzu za ka zama professor yanzu yanzu ka wuce professor ba ka zama emeritus ka koma digital lecturer yanzu ne a cikin to sai yanzu ban littafin da yana jan aya cikin cikin wa'azar kawai shi ne kawai a jar iya munin da kuma iya iyawarka sannan kawai sai a gani na riko budurwa na yi aski ban da yar sigari na ina sha ba shi wani domin a ciki wannan sai an koya min yanzu wannan me za a koya min a nan yanzu a wannan ba ga shi ba an na faɗa an na yi digiri na biyu saboda haka ya kamata najanta da bin Allah shi ne kake wato burgewa ya kamata ku fahimci wannan dan na ga wasu matasa yanzu suna wani abu mutum ya so yana daga hanci wai ba wanda yake kenan ba wani yake wai sunan tabi'a duk da tijan na gaba ɗaya ke bune a gurin sa ba wani yake in kai man magana dan sa ido ne kai wannan al'umma a ina za ta tafi a haka ta yaya al'umma ba za ta tafi a haka ba wanda zai gaya ba sannan da ƙarshe suna ƙara da hankali kun ga yanzu abubuwan da wata ta suka koma akwai wata kungiya wani abu ya tayar min da hankali da nan iyayen mu kuma yanzu ya kun wanda ni na yi talabi gaskiya ana magana akan kungiya ce har an ji an zama kwamishina a kwali akan matsalar da ake samu ta tsawalo insecurity a cikin kundila da gandun albasa kwamishina police yake laifin mutanen unguwa ne yayi wannan bayanin yake bar ku daji da yawa ne a yi kira bidiyo da jama'a aka kira na hoji aka kirawo na na balli suka zo suka ce gaba ɗaya ne kun mutanen unguwa ba za ba da haɗin kai kwamishina a police ya ce idan kun shirya yanzu za mu zo mu operation ya ce amma matsalar ku ta kuci abin da ya faɗa ke ya ce wannan matsalar ta kuci saboda haka ba mu ne wazo bidiyon na jaraɗan da ya rika bayani loko loko da zako na cewa wasu da suka je a wanda suka je gurin ba dai suka ga ayawa bi sanin unguwa yake shi saboda haka matsalan ku kawo da je ku gyara da aka zo suka yi wani mutum aka gayyace ni naje abin da ya tayar mun da hankali da aka ce ana so a gayyato da dattije manya da aka zo wani bangare a unguwar da aka ce wai ana tunanin wani dattije za a sa wannan abin ya tayar mun da hankali wata wadda dattijan wai ba za ta shiga ba su suke daure wa yaran jirgi wannan wata irin al'umma ce abin ya wallahi ya ba har sai da na gaya musu na ce ni ban gautu da wannan magana ta ku ku kawo a bangaren ni ku bani dan je gayyato da cikin guda biyu a bangaren wannan kalmomin suke faɗa cewa wai da cikin an rasa wani bangare daga cikin unguwannin nan da aka yi fiya akwai bangaren da aka aka ce ba za ya dauko ni da ko ɗaya ba saboda wai ba za su ba da goyon baya ba wani ya ba da misali yace an yi kaza wani shi ya rusa ya al'umman mu za ta tafi aka ta yaya kuma idan ana so abubuwan ya tafi ko ɗanka ne ba daidai ba ka bada shi kuna kallo ba abubuwan da ke faruwa yanzu yaro ƙarami zai tare ke biyo ta kawo ya yaro makami dan min shi dan cike ka ko jika akwai bawan Allah da yake a waje dan da'in yake ya so wasu yara ni kawai suka zare mawuka waye ba da waya yake sai ni zan ba ku ya Allah ya sa ya karbin hadisi ya gala yake wanda yake so uwarsa ta haihu wani ya tsallake nan yake wallahi ko ko allura ba wani yake yake karfin hali yake wallahi sai suka gudu yake kuma da makamin a jikin to al'ummar mu ta koma yanzu inda za a zo yanzu a gaban mutane a gaban mutane ana yin kwace suna kallo ba za su ba mai magana sai ga mutane yana gudu to wallahi babu wata al'umma da ta taɓa tsorewa in ba ta yi sacrificing ba babu ita babu wata al'umma da ta fa da ta tsore ta samu turji a wato a cikin bangaren ta ba da da an samu wasu sun yi sacrificing ba duk wanda kuke ji yanzu sun zauna lafiya manya da yara aka fito aka shiga duk wanda ya fito ya gani a dole a samu wanda yake jin nauyi a duk istance ka amma abin ya zama shegantaka yanzu tana nan kungiyar ta taso sun sun haɓaka har gurin kwamishina a kodin sun yi abubuwan da ya taso ban sha'awa amma yanzu tsoron da ake ji wai manyan da za su tsaya ma a harka domin kwamishina a kodin ya ce shi abin da ya rage kawai yanzu su je su tara mutanen unguwa a mobilization shi zai zo ya magana duk gaba ɗaya aikin an rasa an gama mana amma wai yanzu wai manyan da za su ba da gudunmawa wai su ne abin tsoro wannan abin take shi ne wai in dai al'umma ma haka ta zama wallahi mun lalace yanzu da zan nake samun labari wai akwai wani yaro shi jita ne ma unguwar ya kafta wani wai makami a wuya wai abu da ya kora mai rai wai ana gani ya zo ya wuce kuma yana dariya suna gani kuma dan wai jita ne a unguwar wannan wata irin al'umma ce haka kana jin cewa yadda ya kafta mai yanzu kuka kyale wajen ba kai ne kaftawa to saboda haka gaskiya al'ummar mu sai mun miƙe shi tsakani da Allah a haka yadda muke tafiya karajibi babu yadda da ba za a turo mala'iku su gyara mana ba mu za mu gyara da kanmu ai dai ne ma yanzu wannan kungiyar ta iya zuwa ta ce tana buƙatar cewa yau ba karatu gaba ɗaya kowa ya gaji za mu ajiye karatun mu biyu abin da za su yi na ba dole ba shine karatun ba duk karatun da ake ba don wannan gyaran wannan matsala ake yi ba to ga wasu ana yi suna warwarewa kuma sai mu kyale su saboda haka gaskiya ya kamata al'ummar mu su farka iyayen mu su gane cewa duk wanda Allah ya jarrabe ka da shi fitinan ne a gidanka kai kai ya yi Allah ya gani idan yayi ba daidai ba dan kawo hukumar ka danka hukuma al'umma su ga cewa dan ta fara ko naka ko kowa zai dauki da gaske duk wanda ya mutu a rata ko dan ka baya shi ka mika wallahi tallahi kuma duk iyayen mu a baya mu haka suke shi za ba mu taba ba Allah ya sani za a ma bulala a makaranta in kaje ka faɗa a ƙara ba sannan kai wani abu a biyo ka mahaifin ka ya kamo ka idan ka amma yanzu ba ta za ka iya yaro zai iya komawa gida zai iya koma gida yana kuka a ce waye wani ne a hanya ya ganki yayi ba daidai bai hukunta shi uban ya zo ya ce kai ka haifan mun shi za a iya ba wannan a yanzu ko ko ce zai kulle kai daure ka duk ana kai kan ka komanda yake bai sai hukunta danka ba ma ba ta kan kai ka tsaya ba ta kara ta yawa saboda sai ai ba ba ba shi ya ji Eh bakin uwa sunansa kenan kaji wa zai yake akwai wani yaro ne sunansa bakin uwa kuma zai amsa eh bakin uwa ai ko ya ko yanzu kwanakin baya wasu yara sun zo a makara makaranta a mota an samu su islamiyya suka fito wannan yara gulalan makara kawai ya ne tana ganin baba ta kawai sai ta au ihu da rika ihu na ce to ke ba ba laki na ce to wallahi duk zan sai wallahi biyar zan mutu saboda ta ga ta goba wai inda babarta tana kiran wai mama wai mama ta zo nan da ke ta nace ai tarbiyya ta kawo ki nan in ba ta so ta dauke ki da nan to irin wannan ce dan ta garin ta kawo yaro shi kenan sai ya bi karfin ka Allah duk wanda ya wadanka hukunci ko akan rajin gaskiya ne kai ka nuna wa ka ce ka gode bayan an da baka ce na ka ga ban faɗa a gaban sa ba amma in za a yi horo ka dai ka wani saboda kar a ji a yi kaza to ya san cewa da gaske kake saboda haka ya kamata san yanzu kuka haka zaki kafin ya saka haka ke wuce hayi ka fara saki kuka kafin ya saka ya zo wucewa ya ga wani yaro yana wasa a bakin rijiya babansa na gefe yana aiki yace malam ta yaron nan kuka kafin ya saka ya ban da shi ya tafi sai da yaje dawo ya ga an cika abun yaro ya bada rijiya yana zuwa ya ga no uba yana ta kuka sai ya leka yake Allah ki kara haka yake masa yace ba da gaya ba ba ni ne magana kawai ni ne magana saboda haka ya kamata al'umma mu lura gaskiya wannan tabi'a da muka dauko ba mai kullewa ba wajibi ne mu gyara da kanmu mu gyara da kanmu abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya mana wayannan bayan Allah ya karanta Allah ya ji dansu da gafara Allah ba abokin birki ya ce ya ji muku kurakuran dan ta mu gaba Allah ya sa mu suka da kyau da imani Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi kwambuje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان في دعاء اللهم انت عالم بك واجنا فقد لا برحمتك يا يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين